الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna yammacin juma'a takwas daidai ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya daidai da sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta 2018 miladiyya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan salih ibn fauzan al-fauzan hafizahullahu ta'ala ina ga in bin manta ba yau shine darasinmu na goma sha ɗaya wanda muna cikin babin da ke bayani game da as-sihir wal kahana wal arrafa ina ga haka ne ko yanda muka tsaya daidai gabar da malam ke cewa alkahanatu wal arrafa zai bayani gwalgwado game da abin da ya shahi bokanci da kuma al'arrafa shine tsahi wa huma di'a'u ilmi al-ghaib wa ma'rifatu al-umuri al-ghaiba bokanci da tsahi shine da a sanin ilimin gaibi da sanin al'amuran da suka faku suka ɓoyi kenan. Kal akhbari bi ma sayaqa'u fil ard wa ma sayahsul kamar ba da labarin game da abin da zai auku a cikin doron ƙasa ko kuma wani abu da zai faru. Wa aina makanu shay'il mafqud da kuma ƙoƙarin ba da labari game da abin da aka rasa shi ko ya ɓata. وذلك عن طريق عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من السمع hakan duka yakan faru ne ƙarƙashin yin amfani da shaidannu wanda suke ƙoƙarin sato zance daga sama ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ke cewa hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون shin ba za ku so in ba ku labari ba akan wa shedannu ke sauka bi ma'ana wannan aya mai da martani ne da raddi akan kafaran makka da suke jifan manzon Allah da bokanci suna ganin cewa ai abin da ya zo da shi na alkur'ani mai girma bokanci ne ko kuma shedannu daga cikin aljanu suka sanar da shi suna jefan shi da bokanci suna jifan shi da ƙarya suna jifan shi da cewa shi mawaki ne to sai Allah ke mayar musu da martani yake ce da yake ce da su hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin basan ba ku labari ba game da su wane ne shedannu ke sauka akan su ai manzon Allah tsarin shi da ɗabi'ar shi da hanyar da yake a kai ta sha bamban da irin mutanen da shidanu za su sauka a kansu Allah ce ta nasaru ala kulli afakin afim shidanu sukan sauka ne akan dukkan mai yawan ƙarya al'afim kuma mai yawan aikata sabo bi ma'ana bokai su ne shidanu ke sauka a kansu yulquna sam'a su shaidannan yulquna sam'a sukan jefa jinsu su yi daku su shurara da kyau domin su shi tattaunawan mala'iku a sararin samaniya sai su sato wannan zancen su zo su kawo maboka ko kuma damirin yakan koma zuwa ga bokaye yulquna sam'a su bokaye sukan jefa jinsu su shurara da kyau game da abin da shaidannun sukan ba su labari na wasu ababe da suka hango ko suka shiyo a can sararin samaniya wa aktharuhum kadhibun mafi yawan su makaryata ne bi ma'ana mafi yawan zancen da suke ba da labari game da shi ƙarya ne akan samu ɗaya daga cikin maganganun su wanda za su tabbata kan cewa gaskiya ne amma sukan haɗa wannan maganar ta gaskiya da ƙarya su ɗari a cikinta shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bokaye ba kowa bane ba sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sukan faɗi magana kuma ta tabbata gaskiya ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan magana ɗaya da suke faɗa a matsayin gaskiya sukan haɗa ta da ƙarya ɗari magana ce da shaɗanu ke sato a saran samaniya in suka sato ta sai zo su shi yadda boka wannan zancen shi kuma boka a sanadiyar wannan ƙarya ɗaya sai sa su gaskata shi akan duk zancen da yake gai na ƙarya alhalin mafi yawan zancen boka ya ƙarya ne وذلك أن الشيطان yastariqul kalima min kalamin mala'ika saboda shi shedan yakan jiyo zancen mala'iku ta hanyar jin wata kalma daga cikin kalmomin maganarsu kenan yakan saci wata kalma daga cikin maganganun mala'iku failuqiha fi udhnil kahin sai ya jefa wannan magana a cikin kunnan boka wa yakdhibu al-kahinu ma'a hadhihi al-kalima mi'ata kadhba shi kuma boka sai ya yi ƙarya tare da wannan kalmar ɗaya ta gaskiya kusan ƙarya ɗari wannan shine dalilin da ya haramta yarda da magana bokai saboda galibin magana shi ƙarya ne faisaddiƙuhun nasu bi sababi tilkal kalima sai kaga mutane suna gaskata shi da sababin wannan kalmar ɗaya ta gaskiya allati sumi'at minas sama wadda aka jita daga sama wallahu al-munfaridu bi ilmin ghaib lalle Allah shine makadaici game da ilimin gaibi bi ma'ana duk abin da buka zai ba da labari na abin da ya bace ko abin da aka sace ko ba da labarin abin da zai faru ko abin da zai kasance duka wannan hauragiya ce kama kama ne ba zai iya cabko gaibi ba ina fata mun gane ababen da kuka suna faruwa na su ba da labarin wani abu da aka sace kuma a same shi ko kuma su ba da labarin inda yake aje a ganshi wannan dabaru ne saboda suna da ma'aikata daga cikin shedannu na aljanu da sakan bibi gidaje da unguwa-unguwa da daji-daji domin su samu musu labarin inda abin nan ya bata su zo su ba su labari amma kam su gano abin ta hanyar sanin gaibi ba zai taɓa yiwa ba ina fata mun gane wallahu al-mufaridu bi ilmi al-ghaib Allah shine makadaici game da abin da shahi ilimin gaibi من يدعي ذلك فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعيها فذلك من يدعيها من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه duwan da ya da'awar tarayya da Allah cikin wani abu na sanin ilimin gaibi ta hanyar bokanci ne ko kuma ta hayar wani abu daban wanda ba bokanci ba ko kuma wanda ya gaskata boka cikin da'awar boka ta sanin ilimin gaibi to kusancewa lalle ya sanya ma Allah abokin tarayya cikin irin ababen da suka keɓanci Allah shine ilimin gaibi kenan ya ma Allah kishi ya yi shirka game da sha'anin ubangiji wal kahanatu la takhlu min ash-shirk ku sani bokanci ba zai taba rabuwa ba da shirka duk inda ka ji bokanci to ka tabbata akwai shirka da Allah a wurin li'annaha taqarrubun ila ila shayatin bima yuhibbun saboda bokanci neman kusanci ne zuwa ga shedannu da abin da su suke so wannan shine ainihin bokanci ba da za a yi kazan boka ko matsafi sai ka yi alaka da shedannu bayan da za a yi shedannu su baka haɗin kai wurin biya maka bukatun da kake nema sai ka yi musu abin da suke so kuma babu abin da shedan ke so game da kai ɗan adam sai ka kafarce mu ubangiji kana kaga bayan da za a yi bokanci rabu da shirka fa hiya shirkun fi rububiyya min haythu iddi'a'i musharakati Allah fi ilmi bokanci yakan zamanto shirka cikin الربوبية ربوبية أبنجي تهني الدعوة التارية دا الله cikin ilimin shi kenan ka ce kai tarayya da Allah cikin sanin gaibi shirka ne da Allah cikin abin da shahi rububiyarsa wa shirkun fil uluhiyya bokanci yakan zamantowa kuma shirka a cikin uluhiyya ubangiji min haythu taqarrub ila ghairi Allah bi shay'in min al ibada ta hanyar neman kusancin wani Allah ta hanyar yi masa ibada kenan kaga bokanci yakan zamantowa shirka ta hanyar biyu hanyar farko za ka yi shirka cikin rububiyya irin shirkar da mutanen farko ma ba su yi ta kafaran farko na ƙurashawa ba su yi shirka da Allah cikin rububiya ba mafi yawa kinan kaga bokanci na farko akwai shirka da Allah ta ɓangaren rububiya shine tarayya da Allah cikin sanin ilimin gaibi wannan sifa ce ta Allah shi kaɗai wani shi baya tarayya da shi a cikin ina fata mun gani abu na biyu shirka ne da Allah shi bokanci a cikin uluhiyar ubangiji ta hanyar neman kusancin shedan da abin da yake ibada ne wanda ba a yi ma ibada ba a ma kowa ibada sai wa sai Allah madaukakin sarki wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an karbo hadisi daga abi huraira Allah yarda da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace man ata kahinan duk wanda yaje ma boka fa saddaqahu bima yaqul ya gaskata boka da abin da boka ke cewa faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikan ya kafirce ma abin da aka sabkar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani mai girma kenan da kaje wurin boka ya baka labari daga cikin labarorin gaibi ka gaskata shi kamar ka karyata alkur'ani sau da cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardul ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah kai kuma ka gaskata buka dangane da sanin ilimin gaibi kaga wannan kafirci ne Allah kare mu sai malai ce
bismillahir rahmanir rahim قال المصنف رحمه الله قال المصنف حفظه الله حفظه الله ومما يجب التنبيه عليه والتنبه له أن السحر أن السحرة والكفار أن السحرة أن السحرة والكفار والعرافين يبعثون بعقائد الناس يعبثون يبعثون يع- يبعثون بعقائد الناس بحيث يظهرون بمصدر الأطباء فيأمرون المرضى بالذبح لغير الله بأن يذبحوا خروفا صفته كذا وكذا أو دجاجة أو يكتبون لهم الطلاسم الحسية والتعاليل الشيطانية بصفة عروض يعلقونها في بطانهم أو يضعونها في صناديقهم أو في بيوتهم نعم ما لتي ومما يجب التنبيه عليه na daga cikin abin da ke wajibi ne a faka- a- a faɗakar a kansa wata nabbuhu lahu kuma a nura da shi da kyau an sahara wal kuhana wal arrafin ya basu na bi a ƙa'idin nas lalle masu sihiri da bokaye da kuma ‘yan tsahi suna wasa da aƙidun mutane a nura da kyau بحيث يظهرون بمظهر الأطباء ta hanyar da sukan bayyana da sifa ta masu magani fayamuruna almarda bidhabh lighairi Allah sai kaga suna foran maras lahiya da su yanka dabba zuwa ga wani Allah wanda kaga wannan abu ya ya yawaita yanzu a cikin al'umma zaka ga bokaye yan sihiri sun bayyana har suna sanarwa kansu a cikin kafafen yada labarai da lambobinsu da sunayensu da masabkayyansu da sunan cewa su masu magani ne wanda galibinsu bokaye mafi yawansu bokaye wasu kuma mayaudara ne masu ha'inci ne kawai za ga suna ce ma marasa lahiya ya yanka dabba kaza ko ya yanka abin ka- ko ko ya kawo abin yanka bi an yadhbahu kharufan sifatuhu kaza wa kaza ta hanyar su ce da shi ka yanka rago mai sifa kaza da kaza au da jaja ko kuma ka yanka kaza mai sifa kaza da kaza wanda akwai su har yanzu suna nan su suka fi yawa a cikin al'ummar da ake ce musu malamai au yaktubuna lahum talasim ash-shirkiyya ko kuma zaka ga suna rubuto musu talasim talasim shine hatimi da zanen da ake yi akan takarda a cika shi da wasu alamomin da kai ba ka iya fahimtar me aka rubuta a ciki والتعاويذ الشيطانية كما زاس تشكا تدنيما تأري نشي لنشي أتكي بصفة حروز يعلقونها في رقابهم da sifa ta abin tsari ko abin neman tsari da za su umarce su cewa su rataya akan wuyayensu au yad'unaha fi sanadiqihim ko su fore su cewa su sanya wannan layin ko abin nan da suka ba su a matsayin tsari a cikin akwatunsu ko kuma a cikin asusunsu na kasuwanci au fi buyutihim ko su sarata ya su a gidajensu ko kuma a shagunansu wannan kaga abin da ya shahara kenan yanzu a cikin al'umma ta musulmi suna da yawa wanda aikin su kenan za su bayyana da sifa ta masu ba da magani sun san matsalolin mutane za su warkar da su dangane da abin da suke fama da shi na cututtuka sai ka ga ƙarshe bokaye ne da kaje ka same su ka ga yanayinsu sai ka samu bokaye ne bokaye ne bokanci suke suna ƙoƙar raba mutane da imaninsu kuma ƙarshe ba za su samu lafiya ba game da cutar da suke fama da ita ƙaddara ma sun samu lafiya me amfanin ka je wurin wanda aka haramta maka ka je wurin shi ko da ka samu lafiya ko kaga in ka samu lafiya ma abin haɗari ne akan imaninka da addininka kaga nisanta su shine wajibi sai ce ne
بحيث يأتيه الجهال فيسألونه عن الأشياء الضائعة فيخبرهم بها أو يحضرها له بواسطة عملائه من الشياطين وبعضهم يسخر بمصدر الولي الذي له خوارق وكرامات كدخول النار ولا تؤثر فيه نعم وضر نفسه نفسه بالسلاح او وضع نفسه تحت عجلات السياره ولا تؤثر فيه او غير ذلك من الشر والذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان يجري على غير هنالك بالفتنه او هي امور تخيليه لا حقيقه لها بل هي عيد هي الخفيفة يتعاطونها أمراض خفية خفي خفية حيل خفية
حيل خفية يتعاطونها أمام الله كعمل السحرة كعمل الحبال والعصر قال شيخ الإسلام في مناظرته السحرة نعم يا يا كان مالتي والبعض الآخر يظهر بمظهر المبخ- المخبر عن المغيبات يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات وأماكن الأشياء المفقودة wasu daga cikin mutane sukan fito da sifa ta masu ba da labari game da ababen da suka faku gaibi kenan ko kuma ba da labari dangane da wasu ababe da suka bata ko aka ɗauke su bi haifu ya atihil juhal fa yas'alunahu anil ashiya'i dhalla ko ad-da'i'a fa yukhbiruhum biha aw yahduruha lahum biwasitati umala'ihi min ash-shayatin ta yadda zaka ga jahilai sukan je wurin shi suna tambaye shi dangane da wasu ababe da suka bata shi kuma sai ba su labari game da wannan ababen da suka bata ko aka sace wani bi ya halarto musu da abin ta hanya 'yan aiken shi na shedannu masu mashi aiki kenan ya mana akwai wanda shi yana zamna gidan shi idan aka sace abu za a je wurin shi ko ya bayyana barawo tsakankanin mutane ko kuma ya gayi inda abin yake wanda aka sace ko kuma ya bata idan kaga yaudara ce duka za su yi wasa ne da aqidin mutane su tozarta musu imaninsu wa ba'dhum yadhharu bi madhhar al-wali wasu shashan na mutane sukan bayyana da sifa ta cewa su waliyai ne shehunnai ne mutanen kirki ne allazi lahu khawariqun wa karamat wanda yana da khawariq khawariq shine abin da ke keta al'ada abinda al'adance bai kamata bai kasance sai kaga shi suke aikatawa ina fata mun gane za su rika yin abin da ya keta al'ada don su rika ba mutane mamaki wa karamat ko kuma su rika bayyana karamomi ka dukulin na kamar shiga wuta kaga shehu wali ya shiga wuta bata masa komi ba ko ya sa hannunsa a cikin murhu bai kone shi ko ya jefa wuta a cikin bakin shi bata masa tasiri ba wala yu'athiru fihi ya sa hannunsa ko ya shiga wuta ba ta tasiri a cikin jikinsa ba za ta kone sa wa darbi nafsihi bis silah ko kuma kaga yana dukan kansa da makami wuka ce sanda ce da abin da ke kama da haka wanda a al'adance ya kamata ya masa rauni amma ba zai tasiri a cikin jikinsa kaga yazo yana yanka jikinsa ko yana yanka wani gaban al'umma tare da cewa wannan abin yankan baya tasiri cikin wanda ake yankawa wanda kaga duk wasanni ne da aqidan mutane da sunan walitaka ko kuma shehuntaka ko kuma da sunan karama aw ghairi zalika ko abin da ke kama da haka irin mai soka kusa a jikin shi ko abin da ke kama da haka na sihiri da suke aikata hmm? aw wad'i nafsihi tahta ajalatis sayyarat ko ku wanda zaka ga yazo ya sa kan shi kalkashin tayin mota wannan ta mota ta zo ta taka shi ta haushi ba tare da wani tasiri ba wala tu'athiru fihi babu wani tasiri da zata game da shi wanda motar ta taka ba zai kare ba ba zai gulji ba zai ciwo ba wannan ma zaka ga ya kwanta irin dan karanga mai mai take mai yake cewa mai take wannan lakar dan ta yi ta miƙe saka haka ai ga karhe ne saka gaba ɗayan shi zai zo ya kwanta karkashin wannan karahin ya bi ta kan shi ya wuce ko mai tashi lafiya lau ba abin da ya same shi da kaga dukkan wannan babu zancen wali taka ko karama sihiri ne tsantsa aw ghairi dalika min ash-sha'awathat ko ko abin da ke kama da haka na yaudara allati hiya fi haqiqatiha sihrun wanda gaba ɗayan su haƙiƙanin su sihiri ne gaba ɗaya amma za su sana yaudarar mutane wanga ya fito ya ce shi mai magani ne da sunan boka mutane ba sani ba a fakaice wanga ya fito da sunan shi waliyi ne yana bayyana karama da ɗaukaka tare da haka boka ne yana so ne yana so yi wasa da aqidin mutane ne malaci haƙiƙa sihiri ne min amal shaitan na daga cikin aikin shaitan yajri ala aidi haula'i lil fitna yakan gudanar da hakan akan hannayen waɗannan mutanen da aka ambata muku ba don komai don su fitananci mutane auhiya umurun takhayyuliyya la haqiqata laha ko kuma yakan kasancewa ma al'amurra ne na takhayyul ba haƙiƙa bane ba kai ne kake ganin hakan ya faru amma a haƙiƙa hakan bai faru zai zo ya kwanta mota ta taka shi a zahiri ga idan masu kallo motar ta taka shi amma a haƙiƙa shi gefen motar yake kaga al'amarin ma bai faru ba ko ko kaga yana yanka kansa a idanun masu kallo yankan jikinsa yake amma hakika ba jikin ba jikinsa yake yanka malaci bal hiya hiyalun khafiyya a wani lokaci wasu dubaru ne boyayyu suke aikatawa ba hakikanin abun bane ba ya ta'atawnaha amama al-anzar da sukan aikata haka a gaban idan mutane amma hakikan ba gaskiya bane ka amali saharati fir'aun kama aikin masu sihiri na fir'auna wanda suka zo bil hibal da igiyoyi wal isi da sandina a zahiri duk mai kallo lokacin da aka yi wannan kalubalen tsakanin annabi Musa da Harun da masu sihiri na fir'aun suna ganin sandina nan da igiyoyin nasu suna motsi kamar mace sai amma a hakika ba sa motsi kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul Taha lokacin da suka zo suka kira fir'auna game da cewa su annabawa ne manzanni ne daga Allah suna kiran shi ya zo ya bauta ma Allah shi kadai ya daina da cewa shi Allah ne ya fuskanci cewa mutane za su imani da su ya nemi a zo mashi da wata hujja kwararra da za ta nuna musu cewa lalle annabi Musa aikakke ne daga wurin Allah annabi Musa Allah ya bashi mu'jiza ta sanda da hannunsa in ya jefa sanda sai ta zama shi hannunsa kuma idan ya sa shi a cikin aljihunsa ko wuyan rigarsa idan ya fitar zai dinga haske na kyalle wanda al'adance ba san hannu na haske ba da ya nemi su bashi hujja annabi Musa ya jefa sanda ta zama shi gaban Fir'aun da mutanen Fir'auna sun gani ya fidda hannun shi yana haske yana kyalli gaban mutane Fir'auna me yace wannan sihiri ne bayyananne sai karyata ki gaskata sai ce kuma za mu zo maka da masu sihiri irin naka don haka abinda muke so da kai ka fidda lokacin da za mu zo a haɗu a gwara tsakaninmu da kai kowa ya gwada iyawar shi da ƙwarewar shi ta ɓangaren sihiri suka yi ittifaki akan cewa a zo ranar idi ranar taron mutane kuma lokacin hantsi haka zo aka taru ga fir'auna ga mutanen shi ga annabi musa da harun ya nemo ƙwararrun sihiri da ƙwararrun masu sihiri da bokaye wanda aka ɗauko masa a jahohi daban-daban aka kawo su da suka zo sai suka jefa sandunansu da igiyoyinsu Allah ya ce yuhayyalu ilaihi min si'rihim annaha tas'a takhyil kenan sai aka ma annabi Musa takhyil aka nuna masa kai kai ce motsi suke su kuma a tsaye suke ba su motsi a lokacin annabi Musa sai samu kanshi cikin tsoro da firgici Allah ya ce kada ka ji tsoro innaka antal a'la lalle kai zaka dauka akan waɗannan bokaye abinda ake so da kai alqima fi yaminika yaminika talqafu ma sana'u inma sana'u kaydu sahir wala yuflihu as-sahiru haythu ata jefa abinda ke hannunka zai canye abinda suka aikata na sihir ka sani ba yadda zai dan sihiri ya ci nasara ta duk inda yazo annabi Musa na jefa sandar shi ta koma maciji bayan ta koma maciji masu kallo sun gani sun shaida sannan ta ci gaba da tsinci macizan boka da sandunan sai da ta cinye su kakaf ta koma matsayinta na santa wanda ke nuna cewa annabi musa ba sihiri ba ne bokaye da suka tabbata cewa lalle aikin annabi musa ba sihiri ba ne irin nasu gabaɗe sai suka yi sujada suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin annabi harun ko mun imani da ubangijin annabi musa saboda sun tabbata aikin annabi musa ba sihiri bane to wani lokacin bokayen da suka suka yi suke wasa akan titi su zo su aje wani maciji ko kada ko abin da ke kama da haka ko su suna yankan jikinsu da wuka ko suna haɗe kusa ko suna cin kwalba ko reza ko abin da ke kama da haka a zahiri kai kana ganin a hakika ci ne suke amma a gaskiyar zance ba haka nan bane a zahiri ke kana ganin wannan maciji ne a gaske zance tsimma ne kyarkyata a idanunka ne maciji amma a hakika ba maciji ba ne ina fata mun gane kenan kaga akwai wani nau'i na sihiri da sukan yi haka wurin aikata shi don haka kenan irin waɗannan mutanen gaba ɗayansu 'yan sihiri ne bokaye ne ka nisance su karka kusance su ko kaga sanayi ga titi ka nisance su fi nihaya yaudara ce suke yi ko da wata irin fuska suka zo suna da'awa sawa'un masu magani ne sawa'un masu menene sawa'un masu menene duka makaryata ne mafi yawa in tsaki ne kai dukan su ma in tsaki ne da nadama za a zo a baka mamaki ne in aka bugar da hankalinka sai a sayar maka abu koya yake sai ka siye shi tana kaga abin mamaki wannan zai zo yayi wasan wuka ya yanka shikin shi fi nihaya ku masu kallo ba maganin wuka ba za ya baku maganin zafi ne zai sai da muku ko ba haka ba maganin rana da abin da ke kama da haka sau da wannan aikin baya iya baka shi nashi da yake in ya baka ya zo ya tarawa kuma gobe kai ma sai ka tara jama'a ka zo kai ta yanka sana'a ta lalace ke najiyar ya kare amma da ya zo yanka jikin shi ya yanka ka gabe da ta ci shi ba ya cire za ya ci kwalba abin ya baka mamaki sai hido maka maganin zai wallahi ku kasa ya baka hika sai ta sau da kai jahili ne baka karatun addini baka san me kake ba sai yaudare ka da aka nisance su ko da da siffar wali ya zo kai galibin waliyan da muke fama da su yanzu dukkan su matsafa ne wallahi dukkan su yan sihiri ne babu wani wali ko shehi yau ina maka garantin haka da baya da alaka da manya manyan ƙasa kuma manya manyan ƙasa a kabir ba su da wata abin da suke nema wurin su sai bokanci da tsayi ko akan mulkin su ko akan siyasar su ka bincike su duka ka gani duk wani wanda aka ce shehun da ɗariƙa ne ko wani waliyi ne da yake da karama sai ka samu cikakken boka ne mai mu'amala da shaidanu da aljan da aka ku nisance su kyar sai ya ce mai ma'ana
قال يعني شيخ البطائية ورفع صوته نحن لنا أحوال وكذا وكذا الكتاب وغيرها واختصاصهم بها وأنهم يستحقون تسليم الهام إليها لأجلها قال شيخ الإسلام وقلت ورفعت صوتي وضربت أنا أخاطب كل كل أحمدي كل أحمدي أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض من مشرق الأرض إلى من مغرب مشرق الأرض إلى مغربها أي أي شيء فعلوه في نار فأنا أصنع مثل ما تصنعون ومن احترق فهو مغلوب Shekul Islam bin Taimiyya rahimahullahu ta'ala yana ba da labari dangane da wata munazara da suka yi shi da wani babban shehun ɗariƙa na rifa'iyya, Ahmadiyya al-Bata'ihiyya. Sun yi wata munazara, munaƙasha, tattaunawa a gaban shugaban daular nan wannan lokacin, gaban kuma dubabe na mutane na al'umma. Wanda wannan labarin Ibn Taimiyya ya kawo shi a cikin majmu'ul fatawa na shi juz'i na goma sha ɗaya. haka ibn abdulhadi ya kawo shi a cikin al'uqudud durriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya haka kuma ibn kathir ya kawo shi a cikin al-bidaya wa nihaya ya kawo labarin ga na tattaunawa ta ibn taymiya da ta faru tsakankanin shi da wani shehun dariqa wanda yayi da awa cewa wuta ba ta cin shi shine yanzu shehu zai ba wanje malin zai ba mu labarin shi يكي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية الرفاعية قال يعني شيخ البطائحية da aka zo za a tattaunawa sai babban shehin nan na ɗarika albata'ihiyya ya ce wa rafa'a sautahu ya cire sautin shi sama yana mai cewa nahnu lana ahwalun kaza wa kaza yana gayin ababen da gare su yana buga gaba yana alfahari yana cewa mu fa muke da kaza da kaza muke da hali na kaza da kaza wadda al'ahwal al-khariqa ya yi da'awa ta wasu halaye da suka keta al'ada kan nari kamar da'awar wuta cewa su wuta ba ta kone su saboda karama da walitaka wa gairiha da wasu al'amurra wanda suka keta al'ada ma wa ikhtisasihim biha ya nuna cewa kuma su an keɓance su da wannan abun waninsu ba zai yi tarayya da su ba cikin wannan abu sai su waliyai da shehunai وأنهم يستحقون التسليم الحالي إليها لأجلها kuma sai ya nuna cewa lalle su suka cancanta a miƙa musu al'amari a miƙa musu wannan al'amarin saboda wannan halin saboda wannan karamar da gari su ta cewa wuta ba ta kuna su ko abin da ke kama da haka qala shaykhul islam ibn taymiya ana cikin tattaunawa bayan ya gayi abin da gare su na cewa wuta ba ta cin su sun keɓanta da hakan bayan haka kaza da kaza baya samun su sai shekul islam ya ce da shi fakultu wa rafa'atu sauti ya ce ni ma sai na ce nan ina mai cire sauti na sama wa ghadibtu shekul islam ya ce na ɓata rai sosai ana ukhatibu kulla ahmadiyyin min mashriqil ard ila maghribiha yace to ku shura ni nan fa ina magana da da dukkan dan ɗarika ahmadiyya tun daga mafudar rana ya zuwa faɗuwa ta ban da kowa daga cikin ku ba ayyu shay'in fa'aluhu fi an-nari fa ana asna'u mithla ma sana'u yasna'un ko mithla ma tasna'un yace duk abin da kuka yi cikin wuta to wallahi ne ma zan yi irin abin da kuka aikata kaga yawan ga tahaddi ne ga su sun zo gaban sarki gaban al'umma masu yawa ya nuna matsayinsu da kara masu cewa wuta ba ta cin su ibn taymiya ya ce mishi wallahi irin abin da za ku yi nan no karama ni ma zan yi haka tare da cewa abokanan jayayya ce abokanan adawa ce dan ya nuna menene ƙaryar su ayu shay'in fa'aluhu fi an-nar fa ana asna'u mithla ma tasna'un man ihtaraqa fa huwa maghlub ibn taymiya ce duk abin da kuka yi a cikin wuta ni ma zan yi in kun shiga zan shiga duk wanda ya kone shine aka rinjaya bi ma'ana tattauna tsakanina da ku a shiga wuta ne wanda ya kone shi ya ci nasara wanda ya kone shi aka ci nasara a kan shi in ni na kone an ci nasara a kaina ahli sunna ƙarya suke idan kuma ku kuka kone to ahli sunna sun yi rinjaye akan ku cewa ku makareta ne Mhm.
وربما حط عليه لعنة الله yace a wani lokacin ma sai in ce duk wanda ya kone Allah ya tsine mishi albarka tsakanin ni da ku a shiga wuta kenan
ولكن بعد أن توصل جسمنا بالخلق والماء الحار فسألني الأمراء والناس عن ذلك فقلت لأن لهم حيلة في اتصال النار يصنعونها من أشياء وفاقر وقشر النارنج وقشر النارنج قشر النارنج وقشر النارنج وحجر الطلق فضج الناس بذلك نعم ما ليتي ولكن بعد أن تغسل جسومنا بالخل والماء الحار yace amma da sharadi kafin mu shiga wuta ni da ku sai an wanke jikunan mu gaba daya bil khal khal wani sanadiri ne mai tsami wanda idan aka yi amfani da shi yakan wanke duk wata dabarar da ke cikin jiki da aka yi domin wuta kar ta ci mutum yace da sharadi sai an wanke jikina da naka da alkhal kuma da ruwan zafi in aka mana wanka to ni da kai mu shiga wuta na yarda fas'alani al-umara wan nasu an zalika yace sai shugabanni a wannan lokacin da suke kallon mu muna tattaunawa da mutane suka tambaye ni dan me kace haka me yasa kace a wanke jikinku da alkhal da kuma ruwan zafi فقلت لأن لهم حيلا في في الاتصال بالنار yace saboda na san sana da wasu dabaru da sukan yi amfani da su dan shiga cikin wuta ba za ta yi tasiri cikin su ba shi yasa nace ai haka yasna'unaha min al-ashya sukan yi wannan ababan da suke da suke amfani da su dan ka wuta daga ta ci su sukan yi amfani da, da wasu abu ne min duhuni dhafada na daga kitsan kwado ne kwaɗo da yawan ga kun san shi mai shiga ruwa ko to shine shehunan suke samu da waliyan zamani sai su samu kitsansa sai a fiddo a shahi jiki da kitsan kwaɗo wa kashirin naranj da kuma kwalfa ko kuma ganye na annaranj wani ganye ne na wata itaciya wadda ke da wadda su suke da ita a wancan lokaci nasu wa hajar talq da wani dutse da ake ce mishi shi ma hajar talq da shi sukan yi amfani su hada da kitsan kwado su daka su shafe jikinsu gaba daya wanda an tabbata a aikace idan kai haka wuta ba ta kone ka haka nan ne suke yace shi yasa sharadin mu shiga wuta ne da kai amma kowa wanka da ruwan zafi sannan mu shiga wuta yace da ya faɗi wannan magana fadajjan nasu bi dalika sai mutane suka yi kuwa sun yi mamaki suka suka ma wannan shehun kuwa sai ce فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال أنا وأنت نفسي لا ينفعنا فقمت وأخذت أكلم عليه بالقيام إلى ذلك فمد يده يظهر خلع قميصي قلت لا حتى تغتسل بالماء الحار والخل فأظهر الوهم على عادتهم فقال من كان يحب الأمير فليأخذ خشبه أو قال حزمة حطب hazmatu hatim أو قال حزمة حطب فقلت هذا تفضيل وتفريق للجميع ولا يحكم به وتفريق للجمع ko هذا هذا تفضيل وتفريق للجميع للجمع ne ko ko للجميع ne
نعم، للجمع ولا يحكم به مقصود na'am بل قنديل يوقظ أدخل أص- أصبعي وأصبعك فيه بعد واصبع na'am أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل ومن اختلطت أصبعه فعليه لعنة الله na'am
أو قلت وهو مغلوب فلما قلت ذلك تغير وذل
na'am والمقصود منه بيان أن هؤلاء الدجالين يغلبون على الناس بمثل هذه الحيل الخفية barakallahu fik mala yace lokacin da na gaya musu haka na ce suna da dabarun da sukan yi amfani da su dan ka wuta ta ci su da haka sharadi na da shi idan za mu shiga wuta a wanke jikinmu da wannan sanadirin sannan kuma a ɗarwe jikinmu da ruwan zafi fa akhadha yadhhar al-qudra ala dhalika shaykhul islam yace sai wancan shehu ya dinga nuna cewa zai iya yin haka ya yarda فقال سيتي أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت سيتي ني دكي أنا إي متكين تابرما تابرما تا ميكي تمتا تابرما كبا sannan a shafe jikinmu da alkibrit kibrit wani sinadari ne da ke saurin kama wuta bokan sai ya nuna haka sai ya nuna kawai yi za a yi turji kenan gaban al'umma sai nuna kawai ayi haka dan haka ni da kai a nade mu cikin tabarmi sannan a shafe jikinmu da alkibrit saboda alkibrit sanadirin da ke saurin kama wuta fakultu sai na ce da shi in ji ibn taimiya fakum ya ce tashi tashi a fara fa'akattu ukarriru alaihi fil qiyam fi dalika yace sai na shiga ina ta maimaita mishi tashi tashi in dai hadda gaske ke tashi a samu cikin tabarma a shafe jikin mu da alkibrit famadda yadahu yazharu khal alqamis ibn taymiya ce dan saboda tirji wannan shehun sai ya miƙe hannunsa yana so ya bayyana za ya fidda rigarsa kenan za a aikin ko shakka babu za a aikin qultu sai ibn taymiya ce mishi a'a kar ka fara fudda riga hatta tughsala bil ma'il har wal khal ko hatta tughtasal hatta tughtasala bil ma'il har wal khal yace kar ka fara kar kai sauri yi hakuri sai an wanke jikin gaba daya da ruwan zahi da al khal kenan muna nan kan sharadin dan aka shiga haka kai ba za ka kone ba ni na san dabarun da kai da haka sai an yi wannan aiki فأظهر الوهم على عادته ابن تيمية أن أنت كسيفار نون كاساوة يا جزء سي شيخ فقال سيتي من كان يحب الأمير فليحضر خشبا أو قال حزمت حزمت حطب yace duk wanda ke sai bokan ko kuma shehun ɗarika sai ce duk wanda ke son shugaba ko sarki to ya tashi je nemo icce ko ko je nemo katako ko je yayo kumshin itace akan shi ya kawo wanda za a hura wuta mu shiga kiyan kaga wata dabara ce ke so yayi a fakaice kaga ga magana da yi duk wanda ke son sarki kuma sarki na nan yana zaman nan shi duk mai son sarki ya je nemo katako ko je yayo itace akan shi kenan me yake so yayi ya watsa taro so yake watsa taron dan da an tayi ayo itace kan a dawo kuma an shiga wani zance da sai ibn taymiya ya fahimce shi tunda kuma kaga gaban sarki aka ci duk mai son sarki ya je ya ice ko kawa zai tsaya akwai wanda zai saura cikin fada duk wanda ya saura baya son min kenan baya son sarki faqultu sai ibn taymiya ce nace mishi a dakata hadha tatwilun wa tafriqun lil jam wannan magana da ka kawo jan lokaci ne da kokarin watsa al'umma dakata ba haka ya kamata yi wala yahsul bihi bihi maqsud kuma hakan da kai ba zai sa a cimma abin da ake guri ba bal qindilun yuqadu wa udkhilu usbu'i wa usba'aka fihi ba'da al-ghasl wa man ihtaraqat usbu'uhu fa alayhi la'natullah yace karka jazance zama mai tsawo kawatsa al'umma dakata kawai a kawo lagwami kun san lagwami aiko wanda aka yi amfani da shi a cikin fitilar kwaita da yace lagwami kawai a kunna masa wuta ka wanke yatsa ka in wanke ta wa madora akan lagwami duk wanda ya yatsa shi ta kone Allah tsine mishi albarka ita kara ta nesa a watsa al'umma a ce sai an kawo ita ya ce an hura wuta mun zo mun shiga kawai a kunna lagwami ni da kai kowa zara yatsa shi amma a wanke su kafin mu sa a wanke da ruwan zafi sannan ni da kai kowa zara yatsa su ya ce duk wanda hannunsa ya kone Allah ya tsine masa albarka aw qultu fa huwa maghlub yace wani lokacin nukan ce duk wanda hannunsa ya kone an rinjaye shi falamma qultu zalika taghayyara wa dhalla yace lokacin da nace haka sai huskarsa ta canza ya kaskanta gaban kowa ya san baya iyawa kasa shine a hakika kaga sukan yaudar al'umma ne su zo da sunan shehuntaka da wulitaka su nuna cewa lalle wuta ba ta cin su su sharifai ne ba ka jana ta sharifi ba ai kun jana ta sharafai wuta ba ta cin su ko ba gaskiya bane tana cin su wallahi amma dabaru ne suke dan su yaudara al'umma shi yasa galibin sharifin ka ganshi baya sana'a amma kuma ya hida yan ungo su wadata da cin daji saboda zamnai ke na sani cikin wuta yana mutane adda ana bashi kuɗi ne ya za yi sana'a kuma ku lura ku gane duk inda ku ga shehun ɗariƙa wallahi ya yan unguwa duka jin daɗi da holewa da morewa kuma baya da sana'a ko guda cefanen gidan shi akwai wanda zai doka ruwan gidan shi akwai wanda zai doka wutar gidan shi akwai mai biya motocin gidan shi man da zai yawo a cikin motocin shi akwai masu dokar yaunin wannan baya da aiki sai ya ci ya sha ya ta aihuwa kawai ko baya da sana'ar da yake in sana'a kake wadda bata taka karya ta karya ba yana da rabu a ciki saboda ya nada kanshi wali ya nada kanshi shehu yana ma mutane addu'a yana sama musu albarka kamar yadda yake riyawa ba dan komai ba da ya rika cin dukiyoyin mutane bil batil wannan shine babban hadafin su kuma shine gurus kaga wanga mutan nan da nan ya kaskanta gaban mutane shi yasa irin wa'annan mutanen abu ne mai sauki karyata su abu ne mai sauki dabaru ne wani bi kawai suke yi wani bi kuma ba dabara bace sihiri ne wallahi suna amfani da shedan suna amfani da shedan intaha malaci daga nan wannan takaitaccen labarin na ibnu taymiya ya dakata wal maqsud minhu yace abin da yasa na kawo maka wannan labarin na ibnu taymiya tattaunawa shi da shi da wannan shehun dariqa bayanu anna ha'ula'il dajjalin yakdhibuna 'ala an-nas domin maka takaitaccen bayani game da cewa wa'anga dujalkin mutanen da ka gani shedannin mutanen nan suna ƙarya ne akan mutane bi mithli hadhihi al-hiyal al-khafiyya da irin wannan dabarun boyayyu dan su yaudare su lokacin kira bai ba hmm